الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan safiya ta Laraba goma ga watan safar bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya yi daidai da tara ga watan goma miladiya bisa gaddarawa 2019 Allah hada mu a wannan masallacin mai albarka don ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a cikin littafin mu na sharhu sunna na imam aliyu albarbahari rahimahullah za mu tashi kan magana ta saba'in da takwas bayan mun tsaya cikon ta saba'in da shida. Ƙalal mu'allif rahimahullah wal aqalu mauludun qadiya kullu insanin min al aqali ma arada Allah azza wa jalla. يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات ويطلب من كل إنسان من الأمل على قدر ما أعطاه من العقل وليس الأقل باكتساب إنما هو فضل من الله قال المؤلف رحمه الله mai wallafa littafi malam Allah ya mishi rahama yake cewa wal aqalu mauludun hankali abun haihuwa ne bi ma'ana halitta ne ma'ana shi ma halitta ne da Allah madaukakin sarki yake yi tare da adam odiya kullu insani an baiwa kowane ɗan adam kowane mutum min al'akali hankali ma arada Allah azza wa jalla gurgudan yadda Allah madaukakin sarki ya nufa ya so mana kowa Allah yana ba shi hankali gurgudan yadda ya so ya tafawa tuna fil uquli mithlu zarrati fis samawati mutane suna abin nan a tafawo mana wani yana wuce wani wani ya ketare wani wani ya fi wani gwargwadon komayya a cikin sammai wani lamu min kulli insanin miyar amali ala kadari ma gahu miyar akali ana nema ga kowane mutum gwargwadon abin da aka bashi aiki gwargwadon abin da aka bashi na hankali walaysa al-aqalu bi hankali ba ana samun shi bane wajen kokari ko wajen wani koyoron wani aiki inna ma huwa fadlun min Allah falati daga Allah madaukakin sarki yake ba wanda yake so al'aqal idan aka ce hankali huwa quwwatin yaj'aluha Allah fil insani yadriku biha al-ashya wani abu wani karfi ne da Allah madaukakin sarki yake sanyawa ga mutum dan adam wanda yake riskan ababe da shi wani abu ne da Allah yake sawa dan adam ya arifu biha daru minan nas ya gane cewa wannan yana cutarwa wannan kuma yana amfanarwa wal khaira min ash-sharri wanda zai tantance ya gane wannan alkhairi ne wannan sharri ne la ahada yadri ma kayfiyatul aqli ba wanda ya san yaya hakikanin hankali yake takabbata nasu fihi wa lam yasilu ila natijati da yawa daga cikin philosopher da yawa sun kai sun komo sun yi tafa gauniya dangane da hankali amma ba su cimma nasara akan gano ina ne hankali yake ba لأنه من أسرار الله سبحانه شيئا كليلا لكن سرنا الله مدوكين سركي التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى وند با wanda ya san yanda hankali yake ko ina yake sai shi Allah madaukakin sarki ina fata ana fahimta ina da hankali kana da hankali tana da hankali kuna da hankali amma kai tsaye mutum ya nemo hankalinsa ina yake zai iya cewa ga inda yake ba wanda yake ga inda hankalinsa yake don haka wani daga cikin wayanda suke so su nuna cewa yan dahariya ne ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tara ɗalibai a cikin aji yana so ya nuna wa ɗaliban aƙidar ba Allah ya ce musu ina sama a ina window suka ce suka nuna ina kofa aina albab suka ci gashi nan aina sabura ina allo suka ci gashi nan aina tabashir ina tab suka daga su nuna mata ina hulanka ina kaza komai sai a nuna sai ce musu aina Allah ina Allah sai suka yi shiru sai ce musu kenan babu Allah ba sama abin da yake so sun mai daya sai wani yaro ɗalibi ya daga hannu abin da ake so kenan kar mu saki yayan muhafuru ka rinka farkon abin da za ka fara korawa yaronka tauhidi ya taso karami ya taso karama suna zuwa makaranta ka suka su ba shikenan ka gama aikin ka ba a'a kafin su fara ma nuna musu akwai Allah ka nuna musu girman Allah da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna zuwa makaranta kai kuma kana taimaka musu a wannan shi ne farkon abin da kowa zai fara dasawa ɗansa don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya goya abdullahi dan abbas akan abin hawa jaki ne suna tafiya sai ce masa ya gula mu yini wa alimi wa kalimat zan sanar da kai wa'insu kalmomi ihfazillah tajiduhu amamaka kiyaye dokokin Allah za ka samu Allah a gaban ka yana maka jagora ihfazillah tajiduhu tujahak ki ci gaba da gaya masa idza sa'alta fas'alillah wai zasta an tafasa yin yalla malamai suka ce tauhidi yake dasawa a cikin zuciyar abdullahi da abbas ina fata ana fahimta to ba kawai ka haifi da tunda ka kai shi islamiyya ka kai shi kaza shike na an gare ba a aiki ne ja gaban ka dole sai ka gaya masa Allah shi yasa abu zai zaki rawani a jibbida da sara yayi maganar cewa zuciyar da ake fatan samun alkhairi gare ta ita ce wacce alkhairi ya shiga kafin sharri ya shiga babu alkhairin da ya fi tauhidi don haka za ka ga Abdurrahman al-Akdari bayan yayi hamdala da abin da ake kira sassala sai yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani mutum ya zo yana karimi sai ce gani ya san Allah sai yace masa ya daga hannu yace mala ina tambaya ya kai tambayar ka yace mala ina hankalin ka yake sai malam ya fara da bidibi yanzu duk abin da ba gari ba ko ba babu kenan ai ba duk dan baka gani ba dan baka taba ba ko baka ji ba ba shi ke cewa ba ba akwai abin da akwai baka ji shi ba ba gan shi ba ko ba ka iya taba shi bayan nan mutum da ba ku gani ba ba a ji ba to kenan babu Allah duk kuma kamar ina hankalin ka yake ya fara da biri sai to sai aka gara malam bai da hankali kawai shi kenan sai aka wata natijar da ya samu kenan ina fata ana fahimta in ba bara hankali ba zai kore samuwan Allah subhanahu wa ta'ala aga shi kenan cikin ƙanin lokaci Allah maɗaukakin sarki ya kawo masa wanda zai rusa shi amma da su yake jefa masa mummunan aƙida a cikin mai a cikin zuciyarsu a cikin ƙwaƙwalwarsu za gane bai da hankali dukkan wanda zai kora samuwan Allah subhanahu wa ta'ala da kan Allah wannan bai da hankali wal aqalu sumiya aqalan hankali an kire shi hankali li'annahu ya'qilu al-insana amma yadurru dan adam zai fahimta ya kiyaye abin da zai cutar da shi مثل ما يأكل الحبل الدابة عن الانفلات كمر يندى أكي أبنا مثل كمر يندى يأكل الحبل أكي دور إجي يأكل الحبل الدابة أبنا إجي أكي دور دابة عن الانفلات فشتوت نفت على فهمتا za a sa igiya sai a daure ma sai a daure kafar tinkiya ko rago ko wani abu mai kama da haka saboda ba zai je wani guri ba to shi ma hankali haka yake wa ɗan adam wanda bai da hankali ko zai zai iya shiga zai iya faɗawa ko ina hankalinka shi zai sa kana tafiya ka gane nan gurin kwana ne ka shiga nan gurin shi ne gidanka ka shiga amma wanda bai da hankali yana iya zuwa wuce gidansu ko ba ka bane ba wanda bai da hankali za ka ga ana tsananin sanyi kowa ya neman abin da ya rabu shi kuma sai samu wani guri gindin faranda ya ga yana makarkarewa wai shi sanyi yake so ya dai cewa me ka yi kokari ka samu tufafi ka samu ɗaki ka shiga amma mahaukata nawa ne suke kwana a waje me yasa suke kwana a waje ana tsananin sanyi ko kuma ana ruwa ruwa yana dukan su rashin hankalin wai samma hijiran ana kiran shi hijir kamar yadda Allah yake cewa hal fi zalika qasamul ladhi hijir a cikin wannan akwai rantsuwa ga ma'abuta hankali al hijir shine huwa al aqal hankali sumiya bi zalika an ambaci hankali da suna hijir li annahu yahjuru al insana amma yadurru yana kare dan adam ga abin da cutar da shi wa yusamma annuha ana kira hankali annuha kamar yadda Allah ke cewa inna fi zalika la ayatin li ulil nuha lalle a cikin wannan akwai ayoyi alama wanda suke nuna cewa akwai Allah ba rasuwa ba ga ma'abuta hankali yani ashabul uqul wa yusamma al-lubba malai ce ana kira hankali al-lubba da Allah ke cewa inna fi zalika la ayatin li ulil albab ma'abuta hankali ma'ana yani ashabul uqul ma'abuta hankula fa hadha al-aqal shi wannan hankali zai ce me yasa aka kawo hankali a cikin abin da ya shafi tauhidi sai malai ce min ayatin lahi subhanahu wa ta'ala hankali na daga cikin alamomin da suke nuna cewa akwai Allah madaukakin sarki sai da za ka ga ya baka dan talaka ne ba dan kowa ba Allah ya bashi lura da hankali mai mulki sai ya aiki wani da sai a ce dawa ne yana da hankali da shi ne ya kamata a ce shi ne sarkin gari ina fata ana fahimta baban sai yana da dukiya sai a ce kash gashi ya mutu shi kaɗai ya bari amma ga miliyoyin kuɗi ya bari sai dai sai me sai an ba shi naira ashirin sai an ba shi naira hamsin a siyo masa kaza shi bai isa je su ba kuma dukiyar tahi ina fata ana fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu kenan da Allah ya maka hankali kadai ya isa ka gode wa Allah madaukakin sarki ka gane girman Allah malam yace wal aqal mawlud az-zahiru annahu yaqsid annahu makhluq ya nufin shi ma halitta ne da Allah walaysa qadiman أو أنه يولد مع الإنسان وكما بين أجل هيبتي تعالى الأدب وهذا الأكل كل ما ذكرنا لا يعلم كما ذكرنا كما يريد مكسني لا يعلم حقيقته إلا الله ما وان يسن حقيقة هنكلي أعناية في الله هو يأيكي ولذلك اترى فيه علماء الكلام والفلاسفة ما لم كلام ما لم علم الكلام ده فلاسفة ده فلسفوفي ولم يصلوا إلى نتيجة في الأكل والسنب وتنسرها بقى wajen gano ina hankali yake li anna hadha laysa min iftisatihim min iftisatihim wannan ba abin da suke banda da shi bane wal aqlu yatafawatu hankali yana wani yana kun wani fa min an-nas man aqaluhu kamilu a cikin mutane akwai wanda ke da cikakken hankali kal anbiya'i kamar annabawa alaihi wassalatu wassalam ila da amincin Allah ya kara tabbata gare su annabawa su suke da hankali cikakken hankali ina fatan ana fahimta wa minan nasi a cikin mutane man laita lahu aqalun aslan akwai wanda kwata kwata bai da hankali kalma jaluli kamar mahaukaci wal ma'turi ko wanda ake kira wawa wa tibil ko kuma yaro dan karami ma'ana lokacin da aka haifi yaro shi kanshi a lokacin bai da cikakken hankali ina fatan ana fahimta wato kenan Allah ne yake kawo wa dan adam hankali wani ba iya gane cewa bai da hankali sai ya girma don me yaro aka ce bai da hankali kula mana iya gangarowa tana tahowa ida yana da rahi sai kama hannu da shi zai kama ta hankali da sa kama kunama zai iya jin kishirwa ga randa kusa da shi sai dai ta kuka ruwan ma ba zai ambata ba zai iya jin fitsari ina kan cinyar mahaifiyarsa ko mahaifinsa an ɗauko kasa wawa ma Allah ya ce wala tu'tu sufaha amwalakum ko dukiyoyi da Allah madaukakin sarki ya bayar na wanda yake gadan wani ne wawa ne bai iya tasarrufi ba a iya bashi kuɗi duka yanzu in ya zo raba wa mutane kaga sai a ce akwai sauƙin akwai karancin hankali tare da shi shi ba za ka ga yana duka ba ba zai shiga cikin kwata ba amma yanzu da a ce masa ga dubu ɗari wannan naka ne in ya zo kuma zai kashewa abokanansa dubu ashirin lokaci guda in ya yi wallahi zai iya kashe dubu goma kafin kwana biyu dubu ɗari ta gane to kaga wannan ai babu cikakken hankali ina fata ana fahimta shi ake kira almahatu shi yasa Allah ya kar a bashi dukiya yaro karami ma Allah ya kar a bashi dukiya fa sai dai in anas sun fi rushda idan kun hango hankali ya zo musu an samu shirya sai a ɗauka sai a bashi wa minan nasi a cikin mutane man huwa baina baina akwai wanda baina baina ne baina kamalin akali wa baina adamin akali yana tsakanin cikar hankali da kuma mai rashin hankali yani inda hu akal yana da hankali lakin na hulaita ta masiri ba cikakken hankali ba ne wai tafawata fi naqasi mutane suna iririniya a wajen tawaya a hankali fa minhum man inda hu naqasun fi akalihi kasirun akwai wanda yake da tawaya a hankalinsa sosai da iyalansa da dukiyarsa da kaza da kaza amma da ganin yayi wani abu kasan cewa akwai karancin tunani ko karancin hankali tare da shi wa minhum a cikin mutane man inda hu naqasun akwai wanda yake tawaya wa ha dan kadan wa haka za haka dai abin yake tafiya wa hadha hasaba ma yaj'alahu Allah subhanahu wa ta'ala wannan gurgurdan yanda Allah madaukakin sarki ya saka wa mutane a baya an ambaci cewa annabawa sun suke da cikakken hankali kenan wanda ba su ba kowa yake akwai wani dan tawaya shi da ke tafawa suna wani yana kun wani duk hankalinsa wata in yi wani abu sai abin sai ya baka mamaki me yasa aka yi kaza akwai dan ragowa ba kul bane cikakke annabawa su ne hankalin su yake cikakke kamar yadda ake so amma kowa akwai dan raguwar hankali shi yasa kowa dole dan adam sai an bashi uzuri ina fata ana fahimta sai a ce ai hankalinsa ya tafi a lokacin da yake yin wani abu kai da kanka ma lokacin da ka ce wallahi hankali na ne dai ina fatan ana fahimta ko kai da kanka ba ka iya ganewa wani yana maka magana sai ka ce wallahi hankali na baya gudu ko kuma kai da kanka sai hankalinka ya tafi da ko wanda ya zo ce maka hankalinka ya tafi sai kuma sai a yi tashin hankali da kai ina fata ana fahimta amma kuma kai tsaye wani zai iya maka magana ce ai wani kaza ka ce wallahi lokacin hankali na baya tsaya Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ka ke nan maganar malam da yake cewa annabawa suke cikakken hankali sauran mutane ta fawa suna filakan wannan magana haka take wanda kuma kowa ya tabbatar wai laqul aqalu alal fahmi aidan har yanzu ana kiran fahimta hankali kamar yanzu da yana nake kawo haka ana magana da kai sai ka ce wallahi hankali na baya gurin ma'ana ko ban fahimci abin ba lokacin da ake magana hankali na bai kawo ni ma'ana fahimta ta bata kawo ba ويقال أقل الآيات القرآنية أنا سوى يفهم آيات القرآن كمان ده الله يقول لقوم يعقلون كمتاني ما سهنكني بمعنى يعني يفهمون الآيات الكونية والآيات القرآنية وإن سكبه يسرح آيوي نا الكونية دنيا كاللي سما ده الله كاللي كسا ثم كاللي أن أدم ده سكياو يو واني إلانا كافن أنجما بوبي واني يا موسى duka wannan ayoyi ne kauniya a ga damuna ta zo lokacin bazara ya zo lokacin da ba damuna ba sanyi da zafi kaga mai hankali shi yake nuna shi ke ganewa tafiyar dare inna tiftilafin laili wan nahari la ayatin li ulil albab sassabawa dare da wuni akwai aya ga masu hankali ina fata ana fahimta da kuma ayoyin alqur'ani ayi bayani وتلك الأمثال ندربها للناس وما يأكلها إلا الآلمون الله يسي وانا المثال بمك بقى ومتع أما باب وانا زي إيا حنك الجيش يفهم جيش سيدي متع نفسي لإلم فالأقل يطلق على الفهم والإدراك على سوى حنك ليغا مسلم زي فهم شعبه إذا أي كما يرزكا بأن أجسو أرزكا والفقه في الدين دقوا فهمت أتين الدين أفلا تأكلون بذلك فهمته غاني wa minan nasi a cikin mutane man yudi masu al'akalihi bisa da kufuri akwai wayanda Allah madaukakin sarki yake tafiyar da hankalin saboda kafirci ina fata ana fahimta duk kafiri yana da karancin hankali duk wanda yake ba musulmi bane yana da me yana da karancin hankali wa bi sababi gaflatihi kuma akwai wanda saboda rafkanan shi gabarin ayoyin Allah gabarin addinin musulunci ko da musulmi ne to shi ma kuma yana da ana shafe masa hankali don in ba rashin hankali ba babu abin da zai kai ka ka rike wani Allah ba Allah ba ka ce mishi Allah ne kaga wannan an tafiyar da hankali an shafe hankalinka wanda zai gani cewa wani zai iya ceton shi a ranar tashi alkiyama ba Allah ba shi ma wannan an tafiyar da hankalinsa wani zai iya baka ba Allah ba kai ma an tafiyar da hankalinka ina fatan ana fahimta wani zai iya baka arziki ko ya kawo maka talauci duka wannan tafiyar da hankali ina fata ana fahimta Allah madaukakin sarki ya tsare mu don haka za ka gana cewa ko da miliyoyi da ake da su a duniya na gidan rediyo da sauran ababe suna da farfaganda na tafiyar da hankalin mutane ga abin da ya kamata ku tafi da shi a santa kuna tafiya sai su guduro muku da wani abu sai kuma ɗauke muku hankali ba wuce ba cewa an ɗauke hankalinsa da kaza ko saboda ne a cimma nasara a kaza na shi shi yasa hankalin dukkan mutane yana da ɗan tawaya hankalin annabawa shi ne ke cike wanda babu matsala tare da shi babu wani abin da za ka roƙi wani annabi da shi amma za a iya ruɗa ta za a rufe ka za a rufe mu za a rufe ko ma wane ne za a rufe malaminka za a rufe nawa ba wanda ba za a rufe shi ba fala yumayyizu baina ad-darri wan nafi mutum ya kasa gane tsakanin abin da ke cutar da shi ko abin da ke amfanar da shi kai tsaye kana ganin shi mai hankali ne amma saboda kafirci ko saboda ya rafkana ga hanyar Allah sai ya gane ya kasa gane mai kyau ya kasa gane mara kyau fa huwa aqil yana da hankali lakinnahu lan yantafi bi aqlihi sai dai bai amfana da hankalinsa in ka dauki arna duk wanda yake kafiri ne a duniya za ka kalli shi yana da hankali amma hankalin nashi ya masa amfani hankalinsa bai masa amfani ba tunda me bai iya gyara makomarsa ba bai iya mai da hankali akan abin da zai amfane shi kiyama ba kawai abin da ya dame shi duniya ce kurima min akalihi an haranta mana samun albarka ko tunani na hankalinsa duk yadda ka ga wani arni to mafi karancin hankali a cikin musulmi wallahi ya fi shi hankali saboda yana tunanin makomarsa shi kuma wannan kwata-kwata bai tunanin makomarsa wani ya zubilla Allah ya tsare mu bisa da kufurihi saboda kafircin shi fasara la ya aqilu sai to baya iya fahimtar abin da ke daidai am ta hasabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am Allah madaukakin sarki ce kuna tsammani mafi yawan su suna ji ko suna hankalta ai su ba komai suke face kamar dabbobi suke kai bari ma mafi yawa dabbobi sun fi su hankali Allah ta'ala ya kwatanta wanda suke kafirai ne da cewa dabbobi sun fi su hankali faya harimu ko kuma ya kusanta su da dabbobi na gida faya harimu wallahu aqaluhu uqubatan Allah ta'ala ya haramta wa kafiri hankalin sai amfane shi dan a masa hukuma tun a nan gidan duniya haisu lam yasta'milhu fi ma yanfa'u sai da bai yi amfani bai yi aiki da hankalinsa cikin abin da zai amfane shi ba inna ma sta'malahu fi ma la fa'idata minhu yayi aiki da hankalinsa ne ga abin da bai da fa'ida aw fi ma yadurruhu ko kuma abinda zai cutar da shi fal aqal min ayati llahi azza wa jalla dan uwa musulmi lalle daga nan zamu gane cewa hankali na daga cikin ayoyi alamomi da ke nuna cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala sai ka gode wa Allah da Allah ta'ala ya baka hankali kuma kake amfana hankalinka da yawa suna da hankali wanda mahaukaci da su dan shi mahaukaci ba a rubuta masa abin da yi shi kuma yana nan da hankalin ana kallonsa amma hankalin ba na iya gane abin da zai amfane shi bane a gobe kiyama da yace wa talabu min kulli insanin min al-amali ala qadri ma adahu min al-aql ana nema a wajen kowane mutum aiki gwargwadon abin da aka bashi na hankali at-takalif wal awamir wan nawafi ababen da Allah ta'ala yake dora wa dan adam na hukunci da umarni da kuma hani wasawabu da la sakamako wal iqab da azaba kulluha manudatun bil akali duka sirra ta yi ne ga hankali ina fata ana fahimta sirra ta yi game ga hankali shi yasa annabi sallallahu alaihi yake cewa an dauke alƙalami akan mutane guda uku na daga gaske ambaci almajanun ko mahaukaci hatta ya tika sai ya wanda ya samu hankali hadin sa da yace walaysa aqalu bi iktisabi inna ma huwa fadlun min Allah al aqalu min Allah hankali kyauta ce daga Allah jalla wa ala huwa allazi yurakkizuhu fil insan yake saka shi idan to ya ce su ga dan adam wa huwa min asrarillahi jalla fi kalqihi asiri ne da yakin asirran Allah madaukakin sarki wanda ya daukaka a cikin halittarsa laysa insanu huwa allazi yaktasibu al-aqla mutum ba shi yake janyo wa kansa yayi wani aiki da ya samu hankali ba na'am al-insanu yuqawwi aqlahu bi tafkiri fi ayatillah dan adam yana da daman da ya karawa hankalinsa ƙarfi ta wajen tunturin ayoyin Allah wa fi tadabburin Qur'ani wajen tadabburin Al-Qur'ani ka gane mai kyau ka gane mara kyau tunan gurin kuma sai hankalin ka maka amfani ina fata ana fahimta amma annahu yaktasibu akalan laysa mawjudan a ce za saboda kuɗi sai na so yayi hankali dan yayi kuɗi yayi hankali dan yayi kaza to wannan abin abu ne mai wahala amma yana yin hankali saboda ne yayi ilimi na addini yana sauraron ilimin addini yana fahimtar me Allah ya ce me manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallam wannan na karawa kwakwalwarsa hankali saboda sau da yawa kowa babu a wanda shi dan bai iya bijiro masa wani abin da yake ba shi bane ba amma hankalinka da Allah ya baka wajen tadabburi na ayoyin alqur'ani sai Allah ta'ala ya ƙara maka karfin hankali ta wajen kallon ayoyin alqur'ani sai ya sa ya kange ka daga barin aikata wani abu wanda yake ba shi bane ba ballahu huwa allazi awjada fihi aqala Allah shine wanda yake samun ma kowa hankali إذ لا يمكنه هو أن يوجد أقلا من نفسه ويكتسبه mutum bai iya ba kanshi hankali ko kuma ya tsoro ransa don haka za a ga wani ya samu matsalar hankali za a yi ta kashe kuɗi akan ganin cewa hankalin ya dawo to idan ba Allah madaukakin sarki ne ya ga dama ya dawo da shi ba to bai taɓa dawowa har ma ba haushi yake yin wani abu in ma wani abu sai a ce kun san ai da kaza ne ma'ana taɓa samun taɓin hankali tukunna kuma Allah ta'ala ya dawo masa da hankali lakin bi imkanihi an yi kawuyahu sai dai yana damar da zai karfafa shi kamar yadda aka faɗa. Allah ya ce afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ba za su tafiya a bayan ƙasa ba wayanda suke musun samuwan Allah madaukakin sarki wayanda suke jayayya da alkur'ani ayoyin Allah a duniya ko kunnuwa waɗanda suke sauraro suke ji da su Allah ya ce ai ba idanu ne suke makaucewa ba zuciyar da ke cikin kirazuna ita ce suke makaucewa fadalla ala anna tafakkur fil qawli wa tafakkur fi ba'thil ummi sabiqa min al-hilaki bi sababi kufrin wa dhunubi yufidu al-insana wa yuqawwi akalahu malam yace wannan aya tana nuna cewa dalla tana nuna cewa ala anna tafakkura tuntuni fil qawli a cikin al'amarin da ya shafi duniya kaliyan da aka halakar da wayancan kaliyan da Allah ya ni'ima a guri kaza kalli guri kaza wa tafakkuru fi ma hasala lil umami sabiqa da tuntuntuni kan abin da ya faru da al'ummomi da suka gabata irin yadda Allah ya halaka Fir'auna ya halaka Hamana ya halaka wane ne ya halaka wane ne cikin abin nan kangararru idan ka kalli wannan min al-hilaki irin halakarwa da aka musu bi zadul kufur saboda kafirci da suka yi wasu nubu da aikin saɗo yufidul insani zai fa'idantar da ɗan adam wa ya kawai akala kuma zai ƙara maka ƙarfin hankali la annahu yujidu lahu akalan kana ma'aduma sai dai ba wai baka da hankali bane ka samu hankali sai yanzu man da yake ba ku ne ko da yanzu ka karanta alqur'ani haka ba zai ƙara masa hankali ba amma mai hankali in ya karanta ya kalla sai sai ya fahimta sai ya gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu قال المؤلف wannan babin ya kare idan abin da ƴan uwa mala yake rufi da wannan abin kowa ya mai da hankali kowa ya fahimta ya gane da Allah madaukakin sarki yayi ka mai hankali ni'ima ce mai girman gaske aka yi maka wannan kadai ya isa ya sa kar kai shirka da Allah ya isa ka rike girman Allah madaukakin sarki ka san girman Allah madaukakin sarki ka yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka sani hankali da Allah ya baka kyauta yi maka kyauta kuma wacce ba ta da iyaka don babu kyauta da tafi wannan ina fata an fahimta da Allah ya yi ka musulmi sai kuma ya baka hankali ni'imomi guda uku ba kamar su ni'imar musulunci ni'imar hankali ni'imar zaman lafiya malamai suka ce idan aka rasa wannan duk wanda ya rasa wannan ya shiga uku ma'ana bai san ina ta gaba ba aka ce kai ba musulmi bane su kaga hankalin ko akwai ko akwai zama lafiya wayannan biyun ba su amfani ana fahimta aka ce kai ba musulmi kai musulmi ne ka samu ni'ima ta farko kuma baka da hankali kaga nan ma akwai tawaya abin da ya kamata a yi na ibada a samu kaza da kaza da kaza ka amfanar da al'umma don gudun shi babu shi kai musulmi ne akwai hankali kuma babu zama lafiya to duka wannan shi ma har yanzu akwai matsala don ibadan ba za ka tsaya ta yin da ya kamata ba babu kwanciyar hankali babu amin babu aminci saboda haka yan uwa wa'ina ne homin guda uku su ya kamata a nema in aka rasa su kana da hankali kana musulmi kana da hankali kana zama lafiya inda kake to ka gama samun komai na duniya wannan kuma duka wa ma shahidina illa bima allimna wa ma kunna lil ghaibi hasibina duk mai hankali ya riga ya san wannan duk lokacin da aka ce babu zama lafiya babu aminci a yan shiga uku duk abin da kake da shi mutum nawa suke da shi sun tara amma a baya sun yi tunanin cewa to yanzu kuma ina ya kamata mu koma akwai wanda suka sayar da ababen su da yawa a nan kasar saboda ganin cewa shikenan ta kare su samu kuɗi saka aljihu saka akawun su gudu su koma wani kuɗi kila ma an yi rigima da shi wajen sayen shi amma yanzu nema yake yawa zai taimaka masa akwai wanda suka fara tunanin cikin yayin to suwa zan ɗauka suwa zan bari duk ba a samu wannan ba to kaga kenan zama lafiya abu ne mai girman gaske in babu aminci a inda kake rayuwa ko inda kake rayuwa akwai matsala Allah madaukakin sarki ya tsare mu saboda haka yan uwa musulmi dole mu gode wa Allah kuma yan gudun zamu gane dukkan wanda yake arne ne bai da cikakken hankali dukkan mutumin da yake shirka yake saba wa Allah shi ma ka dauke shi mara cikakken hankali ina fatan ana fahimta Allah ta'ala ya taimake mu قال المؤلف رحمه الله نعم زعما كان فلان يقول نعم lokaci yayi to za mu tsaya nan abin na faɗi daidai ka tarihi da garin dama Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya haɗa musu lallar ga baki daya wanda kuma na yi kuskure ko kusurman harshe daga yi da shiɗan da karancin ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana da baki daya wannan an kawo wannan babin a cikin ne kan abin da ya shafi hankali bi ma'ana malam ya kawo ne saboda a lokacin ko ma har a yanzu akwai wa'inda suke jayayya kan abin da ya shafi hankali ina fata ana fahimta to kuma aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a cewa hankali ba karamin ni'ima bace da Allah madaukakin sarki ya bawa dan adam hankali shi yake mutum jagoranci wajen cimma natija cimma nasara cikin al'amarin shi na duniya da na kiyama gaba ki kuma karanta ayoyin alkur'ani da tadabburin su da karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ƙara wa mutum kaifin hankali da kuma karfin hankali burus da ayoyin alkur'ani burus da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ka kama wani abu da daban yana sa mutum ya zanto mai karancin hankali ina fata ana fahimta saboda haka za mu kalli wa'insu ma malamai ne da hankalinsu suna da dabburin alkur'ani da ayoyin da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam sai wayansu marasa hankali suka zo suka tsotsare da su da zarar sun karkata zuwa ga wayancan su ma kuma sai su waye gari su samu kansu cikin irin wannan hali duk in ka kalli wannan zai iya nuna maka wannan da yawa sun rasa cikakken hankali saboda bai barin tadabburin alkur'ani kenan yan uwa rukun qur'ani da hadisi yana ƙara wa mutum kaifin hankali rashin tadabburin ayoyin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka fada wani guri yana rage wa mutum kaifin hankali in ba rage kaifin hankali ba ya za ka waye gari ka kalli cewa wani zai iya tsallakar da kai a gaban Allah madaukakin sarki ba bin Allah ba ba da a gaban zan Allah sallallahu alaihi wasallam ka san wannan ai tafiyar hankali ina fata ana fahimta to saboda haka dole sai an ba da uzuri ga wayansu hankalin ne yake tafiya shi da za ka mutum yayi duk irin abin da ya ga dama zai Allah madaukakin sarki ka ba mu karfin hankali Allah ta'ala ka taimake mu da tadabburin ayoyinka da tadabburin sunnonin manzonka sallallahu alaihi wa sallam dan mu samu ƙara dan mu ƙara samun karfin hankali mu bauta maka kamar yadda kai umarni mu yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda kai umarni mu samu tsira a gobe kiyama Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya mana albarka a cikin damanar mu Allah madaukakin sarki ka ƙara albarka a ƙarshen damanar mu Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya albarka a kasuwanci yan kasuwanmu Allah ta'ala ka kade masifa da bala'i duk abin da zai zanto wani tashin hankali a cikin kasuwancin mu ya Allah subhanahu wa ta'ala ma'aikatan gwamnati Allah ka sanya musu albarka a cikin aikin su ka kare duk wata masifa a cikin aikin duk wani musulmi Allah ta'ala ka sanya albarka a cikin noma noman da aka yi Allah ta'ala ka sa albarka a cikin shi a wajen na kowa wanda kuma bai yi ba ko bai samu ba Allah ta'ala ka bashi hanyar da zai samu a gudu tare a tsira tare Allah ta'ala ka sanya mana albarka ga baki daya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya wanda suka rigaye mu Allah ta'ala ka gafarta musu kai musu rahama ka sa aljanna ita ce mako masu kuma Allah ka sa mu cika da imani Allah ta'ala ka karfafe mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh